بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك- وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albanka nukhbatul fikr na alhafiz ibn hajar al-asqalani in ba a manta ba mun fara magana ko karatu a cikin sunaye ko yanayin hadisai da suke zuwa hanyoyin da hadisai suke zuwa idan sun zo ta hanya mai yawa a kowane ɗabaka hanyar nan kuma ya cika sharuɗan cewa ba zai yi su haɗu su yi ƙarya ba ba zai yi su haɗu eh, su- su su- su yi ittifaki akan yin ƙarya ɗin ba sannan kuma watan ya fa'idantar da ilimi da sauran sharuɗan to shine ad- hadisin mutawatir hadisi na gaba kuma shine wanda muke magana a kansa al-mashhur ko al-mustafid shine wanda a ɗaya daga cikin ɗabakokinsa an samu adadi mai yawan amma bai kai adadin tawatur ba watan dai bai kai goma ba sai na uku da aka yi magana a kansa shine al-aziz shine wanda a ɗaya daga cikin ɗabakokinsa aka samu mutum biyu ne kaɗai suka rawaito wannan hadisin da yake inda yake cewa wal salisul azizu وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه sabanin shi wanda ya yi riya cewa a sharaɗi ne na sahihi kamar yadda aka faɗi abu aliyu jiba'i da alƙadi abubakar ah, ibn al-arabi shi ma yana ganin cewa sharaɗin sahihi ne to amma malamai sun ce ai ah, a kan gaba a cikin littafai wanda suke sahihai shine sahih bukhari kuma hadisi na farko ah, sai na umar shi kadai ya takaita sannan sai na alkama sannan sai na muhammad ibn ibrahim tani sai na yahya ibn sa'id duka wa'annan sun watan su kadai suka rawaito a ɗabakansu don haka ah, wannan ba sharaɗi ne na sahihi ba to warabi'ul gharibu sai ya kai mu magana watan akan hadisi kashi na hudu yanda yake cewa shine al-gharib al-gharib wa kulluha siwa siwal siwal awwali ahadun al-gharib watan aka ce garib shine abin da yake bako to wannan saboda eh, mutum ɗaya ne ya rawaito a a cikin ɗabakansa bai kai aziz ba sai aka kira shi watan garib sai yake cewa wa kullu ha dukka wa'innan hadisan da aka kawo banda na farko na farkon shine mutawatir na biyu shine al-aziz da al-aziz da al-mashhur da al-garib dukkan su su ukun nan ana kiran su ahad watan aka ce kam aqsamul hadisul ahad sai mutum ya kawo su cewa guda uku ne na farko al-aziz an- eh, na- na na farko al-mashhur na biyu al-aziz na uku al- al-gharib al-aziz eh, al-mashhur shine wanda yake da adadi mai dan yawa amma bai kai mutawatiri ba na biyu na na biyu a cikin ahad shine al-aziz wanda yake a a- adadin ɗaya daga cikin ɗabakokin sa mutum biyu ne kaɗai suka rawaito na uku shine al-gharib wanda yake mutum ɗaya ne a ɗaya daga cikin ɗabakokin sa eh, suka rawaito ya rawaito wannan hadisin ko da ko a ɗaya- sauran ɗabakokin an samu mutane ɗari in dai akwai ɗabaka ɗaya generation ɗaya daga cikin generation ah, mutum ɗaya ne ya rawaito to ah, wannan wannan karancin da shi za a yi amfani ba mai yawan ba yanzu aka samu hadisi a sahabbai mutum ɗari biyu su rawaito aka samu a a tabi'ai mutum ɗari uku aka samu a tabi'u tabi'i ne mutum ɗaya to wannan garibi ne ko mutum biyu a a ɗabaka na uku ko ɗaya daga cikin ɗabakokin da aziz ne in kuma ya wuce bai kai dai adadi goma ba sunan shi mashhur a garib kamar da aka faɗi shine wanda yake a mutum ɗaya ya taƙaitu ya yau ya ɗayantu da ruwaito shi a ɗaya daga cikin maubi'ansa a wa fi hal maqbulu yake cewa wa fi hal maqbulu wal magdudu a cikin a me ake kiransa a cikin a hadin nan akwai maqbul akwai magdud akwai wanda yake ana karɓansa akwai wanda yake ana mayarwa kaga sabanin mutawatirin kenan shi hadisi mutawatiri in da ya cika wannan sharuɗan nasa to shi kenan abin karɓa ne abin aiki da shi ne to wa fiha al-maqbul wal magdudu a cikin su ahad din wannan kashi uku din nan akwai maqbul wanda ake karba akwai magdud lita- ya- saboda mene litawaqquf al-istidlal biha ala al-bahth an ahwali riwatiha litawaqquf al-istidlal biha saboda istidlalu biha kafa hujja da wa'annan hadisin ya tawaqqafu yana tsayuwa ne alal bahasi an ahwali riwatiha akan bahasi bincike akan halaye da yanayin riwatiha watan marawaitan wannan hadisin kafin a iya kafa hujja da hadisi ahad sai an binciki marawaitan hadisin shin wa'annan ana iya karban hadisin su to in haka ne to kaga zai yiwu a samu cewa ana karba zai yiwu a samu cewa ba a karba shi yasa ya ce wa fi hal maqbulu wal magdudu amma a- amma mutawatir kashi na farkon nan da aka fara magana shi a, kan kat ne in dai ya cika sharuɗin sa shikenan za a karbe shi wa fi hal maqbulu wal magdudu li tawaqquf al istidlal biha li tawaqquf al istidlal biha ala al bahth an ahwali riwatiha dun al awwali amma banda na farkon wanda yake shine al mutawatir yace wa qad yaqau fiha ma yufidu al-ilma an-nazariyya bil qara'ini ala al-mukhtar sai yace a cikin al-ahad din nan ɗaiɗaiku ko wa qad yaqau fiha ma yufidu al-ilma an-nazari a cikin su akwai wanda yake fa'idantar da al-ilm amma nazari watan ta hanyar nazari ta hanyar amfani da watan wasu ka'idoji na ilimi dan isa zuwa ga wannan yaƙini din ma yufidul ilman nazari bil qara'in da wasu alamomi da wasu sharuɗa alal muhtari a fi zazance mafi wanda yake zababben zance kenan wannan da yace mana alal muhtari akwai zancen da yake sabanin haka a nan da yake cewa wal khila eh, me yake da yake cewa eh, wa qad yaqau fiha ma yufidul ilman nazari bil qara'in alal muhtar to aka faɗi cewa an yi saɓani ne wasu suna ganin cewa a cikin alhadisul mutawatir akwai wanda yake yufidul ilman nazari wasu suka ce a la yufidul ilma su abin da suka ce al'ilmu ɗin yufi- an- eh, alhadisul mutawatir shine kaɗai yake fa'idantar da al'ilmu watan aka ce al'ilmu ya na cewa kuma wanda yake da haɗari wajen musanta shi kamar almutawatir da waɗanda suke mutane gama gari ba malamai ba da malamai duka hukuncinsu ɗaya ne a nan idan suka musanta hadisi mutawatir duka za su mutum ya yi inkarin ma'alumin min addini bai garura ne zai shi cikin hukuncin ridda amma al'ilmun nazari malamai ne kaɗai suke da wannan wata nauyin a kansu su ne kaɗai suke da ahaliyyar nazari su ne kaɗai suke da ilmomin da za su haɗa su su yi amfani da su wajen su gane cewa wannan abin yaƙini ne don haka idan su malaman suka musanta wannan al'ilmun abin da ya fa'idantar da al'ilmun nazari ɗin to zai zama sun shiga cikin wancan hukuncin na a, na ƙaryata abin da yake barura ne su yanzu ya zama musu barura amma idan amawa suka musanta abin ilimin da ko hadisin da yake fa'idantar da al'ilmun nazari to laifinsu bai kai na malamai ba a wannan sashen. To, malamai suka ce uh, in aka duba gaba ɗaya za a gane cewa wannan ma saɓanin saɓani ne lafzi, ba tan ba a haƙiƙani a lafazi ne aka bambanta amma manufan in, kusan abu ɗaya ne. Saboda me, wanda suka ce yana fa'idantar da al'ilmun nazari, al'ilmun nazari. wanda suka ce baya fa'idantar da al'ilmun nazari sun ce al'ilmu kawai yana tare da almutawatir ne su ma wa'innan kuma ba su ce al'ilmu kawai ba a'a sai suka ce al'ilmun nazari sai an yi nazari ne sannan yake fa'idantar da al'ilmu wallahu alam kuma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa alhadisul muta alhadisul ahad yana fa'idantar da al'ilmun nazari ne kamar da Imam Sayyid yake faɗi wan Nawawi rajjaha fi taqrib zannan bihi al-Imam Nawawi a cikin littafin sa at-taqrib ya rajja cewa yana fa'idantar da ilimi ne nazari ba ba ba baruri ba to amma a cikin ahad din nan a cikin hadisai ga su ahad ne akwai waɗanda suke kuma sun ƙara ƙarfi duka duk maganan ana maganan akan ƙarfin da hadisi yake tattare da shi ne shi mutawatiri ya samu ƙarfi sosai saboda isnadinsa da dukkan sharuɗan nan da aka sa to a cikin ahad ɗin da marwaitansa ba su kai adadin mutawatiri ba to a cikin su ɗin ma akwai wanda shi ma ya ɗaukaku matsayinsa ya kai kusan matsayin mutawatiri ba za a kira shi mutawatiri ba amma ya kai matsayin mutawatiri wajen fa'idantar da ilimi shine wanne hadisin da yake eh, uhtuffa bil qara'ib yana kewaye da wasu shar- wasu ah, wasu em, wasu wasu alamomi wanda suke fa'idantar da cewa wannan hadisin yana fa'idantar da ilimi misalinsa shine hadisin da yake a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin da yake bukhari da muslim wannan hadisi ne wanda yake ba kaman wanda yake ba a cikinsu ba watan jumlatan hadisin bukhari da, da jumlan hadisin muslim sun fi sauran wasu littafai duk da malamai wasu suna ganin cewa imam muwaffal imam malik ba ta cikin wannan wanda ake mukaranan su da eh, da da da, da bukhari da muslim din wallahu alam amma dai akwai abubuwa da yawa wanda yake bukhari din littafin sa dan saboda ya sharɗanta siha shi ko imam malik bai sharɗanta siha ba da wasu dai abubuwa makamantan haka to hadisin da suke a cikin sahihaini wa'annan sun suna kewaye da girman wannan littafin sannan daga cikin sharaɗin girman su shi imamul buhari da muslim ɗin kowa ya tabbatar da cewa manyan a'imma ne da da juhudun da suka bayar mai matukan tsada wajen watan fitar da wannan littafin nasu yana ka'idar yana ƙara natsar da zuciya idan hadisi ya zo a buhari ko a muslim sannan da kasancewansu sun riga watan sun yi gaba a cikin wa'annan eh, manyan malamai wanda suke a wannan watan a wannan fannin sannan hadisan da malamai suka karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa la tastami ummati ala dalala to musamman ya zama malamai sun yi ijma'i akan hadisi ko da sharadin watan isnadin sa bai kai bai kai sharadin mutawatiri ba to wannan yana da matsayin kusan mutawatiri wajen idan akan inkarin sa da girman laifin da kuma natsuwan sa a cikin zuciya a hadisin bukhari da muslim a, abu ne wanda yake al'ummar musulmi gaba ɗaya hadisan annabi sallama watan alkhattul ahmar ne watan babu wani abu da zai zo malaman hadisi duk wata kafa da za su da za a zo a soki hadisi sai da suka toshe shi wajen bazzala juhudinsu malaman hadisi ba watan ilimin hadisi a takaice ilimi ne wanda yake tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya ba a taɓa samun irin ilimin ba babu har al'ummatan annabawa babu wasu al'umman annabi wanda suke watan suna da ah, sanin isnadi da maganan annabinsu har izuwa misali a ce bayan shekaru kaza amma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, har yau mutum zai ce wannan maganan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mun sani bible ba- bayan wani ɗan lokaci kaɗan aka jirkita shi ah, yuharifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wannan to amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-umma Allah tabaraka wa ta'ala ya waffara sahabbai tukunna sannan ya waffara tabi'ai da tabi'u tabi'i ne wajen kiyaye hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ka kalli kwakwalwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa malaman hadisi ya isa ka gane cewa wa'annan mutanen Allah tabaraka wa ta'ala ya yo su ne yi na musamman dan su kiyaye addini a imamul bukhari ya tafi ah, kufa ko iraki jumla in, sai malaman hadisi na garin suka ce za su yi masa jarabawa a wajen kwakwalwansa sai suka tattala hadisai ɗari da suka tattala hadisai ɗari sai suka kallaba isnadansu suka jujjuya isnadan wannan hadisin sai a bashi isnadinsa daban wa- wani isnadi daban wannan isnadin sai a bashi wani hadisi daban sai suka raba mutane goma a cikin hadisai ɗari nan kowa ya ɗauki hadisai goma goma sai imam bukhari za a masa jarabawa sai a sai a zo a ce masa hadisi kaza ka- ga isnadi ga matani ka san shi sai ya ce bai sani ba haka haka har aka yi guda ɗari ɗin nan tun a cikin ana cikin yi duk hadisin da aka waye sai bai sani ba watan bai san wannan hadisin tare da wannan isnadin ba ba wai bai san isnadin mazajen ba ba wai bai san mutanen hadisin ba a'a amma wa'annan isnad mazajen da aka kawo ba su rawaito wannan hadisin ba sai ya zama a malamai tun a lokacin suka ce malamin nan ya gane abin da ake nufi ana son a gwada shi ne shikenan da aka gama sai imamul bukhari a daidai lokacin ya fara jin a hada wannan isnadin a kawo masa wancan matanin sai ya ƙara maimaita musu yadda ka san mun kaset ne aka sa aka yi recording sai ya ce kai wane hadisin ka na farko da kace daga wane daga wane daga wane da hadisi kaza da annabi to ba haka abin yake ba isnadin nan ga hadisin da ya zo sai ya ɗauko masa hadisin sa ya haɗa shi haka yayi duka wayannan hadisai ɗin to imamu bukhari ɗaya ne daga cikin a'imma wanda suke sun su- suka yi wa- irin wa'innan juhudin shi ɗaya ne daga ciki wanda ya wannan abin dukkan malaman hadisi kusan haka suke amma jalalan imamul bukhari ba ɓoye take ba to kaga wa'innan a imman malaman hadisin a in aka ce an kaddamar da imamul bukhari ba abin mamaki bane to mutane kada su zo suna suka zamani ne yanzu da zaka ga mutum imani yayi karanci girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wa billahi yayi karanci a, muqaddasat na addini M- m- wasu mutane daga waje wanda ba musulmai ba suna suna suna suka zuwa ga watan hadisai hakanan kuma waɗanda suke a cikin addinin kuma wal iyaz billahi su ma kuma wancan fitinan tana sh- shafan su muna ga gon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya kare mana imanin mu آه، إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله